الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى أتشن قدر والسايا حتى أمود ومن شيء قبل درس وكيرة وكما تاريخ صحبان النبي صلى الله عليه وسلم cikin wannan littafi rijalin wa nisa'un haular rasul sallallahu alaihi wa sallam yau alkawarinmu zai zama a cikin sahabi na talatin da shida a tsarin jerin sahabban da ake ba mu tarihinsu a cikin wannan littafin shi ne sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam sayyiduna ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu sayyiduna ammar ibn yasir ɗaya daga cikin asabiqun al-awwaluna ina ɗaya daga cikin waɗanda suka musulunta farko farko fuskar su suna da tarihi iyalin gidan suna da tarihi a musulunci da shi da mahaifiyarsa da kuma mahaifinsa Yasir radiyallahu ta'ala anhum ajma'i malam yace ya kawo hadisi yace man ada ammaran adahu Allah hadithun sharifun manzo Allah sallallahu malam ya matashiya da faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallam duk da cewa hadisin akwai makalat haka a kansa amma dai malam ya ɗauke shi a matsayin matashiyarsa ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man ada ammaran duk wanda ya gaba da sayyiduna ammar ibn yasir adahu Allah wa Allah zai yi gaba da shi hadisin da ke karfafa shine حديث من ظل فلنك رحم الله عمارا تقتله الفئة الباغية وندكين ما لنزي كاوش عقبا من هو وانين سيدنا عمار بن ياسر إنه عمار بن ياسر بن عمرو سنن عمار سنن بابا ياسر سنن كاكنس عامر الإمام الكبير limami ne shi shugaba ne babba a cikin limamai na musulunci abul yaqadan al'anati al-makki ana masa alkunya da abul yaqadan sannan kuma ana danganta shi zuwa ga banu an sannan kuma dan makka ne shi ahad as-sabiqin al-awwalina yana ɗaya daga cikin mazaje iban fadi waɗanda suka rigayi yan bayansu a shiga musulunci yana cikin ɗan fanko-fanko magabata a cikin musulmai wal a'yanil badawiyyi sannan yana ɗaya daga cikin shahararru waɗanda suka bayyana a yakin badar tarihin badar ba zai cika ba sai an ambaci da gidina amma dan yakin radiyallahu ta'ala anhu wa ummuhu hiya sumayyah bint khubbab awwal shahidatin fil islam mamarsa ita ce Sumayyatu bint Khubbab ita ce farkon shahidiya ta musulunci Abu Jahal ya kashe ta Sumayya radiyallahu ta'ala anha wannan taken ta kenan dama awwalu shahidatu fil Islam akwai littafin al-awwaliyat na al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala al-Imam Suyuti yana da littafin mujalladi daya da ya sa musu suna al'awwaliyat waɗanda farko-farkon abubuwa misali ya ce awwalu man khalaqa Allah min an-nasi Adamu ko haka haka har ya taho to awwalu shahidatin fil Islam Sumayyatu bint Khubbab radiyallahu ta'ala anha ita ce ta haifi sayyiduna amma kullun aka kalli namiji aka kalli kwararre ba aka kalli wace ce ta haife shi yana da tasiri mai hikima yana cewa hal yurja bi asfalin kamalun idan tabahu sudayyan naqisati wa hal yurja li asfalin kamalun ana tsammanin yara su zama sun cika su zama cikakku min haythu al-khalq wa min haythu al-khulq a halittarsu da ɗabi'unsu idan tabahu sudayyan naqisati idan ya kasance tauyayen mata ne suka shayar da su zai sha nonon tawayayyun mata na kasassu waɗanda suke ba su da cika ba su da kamala ta halitta ba su da kamala ta ɗabi'a wannan yana tasiri khayyaru li nusubikum fa innal irqa dassas ko takhayyaru li nusufikum fa innal irqa dassas ko haka aka ce فعن مجاهد قال أول شهيد كان في أول الإسلام استشهد أم عمار سمية حق سيدنا مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى الماجر سيدنا أبناء بن عباس سيدة جتين تابعي ودن داسك مثلا تفسير معلمين سنة شوى إذا أتاك التفسير عن مجاهد فكفاك تفسيره إذا أتى تفسير يا مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى wannan ya ishe ka a matsayin tafsiri ba ka bukata kuma tafsirin wani in dai mujahid rahimahullahu ta'ala ya maka tafsiri to shi ke to shi ne yake cewa awwalu shahidatin kanat awwalu shahidin kana fil islam aw fi awwal al islam istushhida ummu ammar sumayyah farkon shahidin da ya shahada a musulunci farkon musulunci shine wa shine ummu ammar fa awwalu shahida أول شهداء لا رسم زي بدائما أول شهداء المسلمين سمية بنت خباق أم عمار زوج ياسر خارجي كينا كابل أما أنك أول شهيدة وقد يكون هناك أول شهيد أما أنك أول الشهداء كينا كابل قوفة أول شهداء المسلمين سمية هذا أمازن تتفرقوا ba wani namiji da ya gabace ta sannan kuma babu wata mace da ta gabace ta ba'anaha abu jahlin bi harabatin fi qadbiha abu jahl shine abu jahl ibn hisham ko shine amr ibn hisham kenan shine abu jahl sunan sa kenan amr ibn hisham shine ya cake ta da wata sanda karaba haraba sanda ko kuma dan dan dan takobi karami da ana ce masa haraba shi ne ya cake ta da shi a kirjinta Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan shi ne ƙarshen rayuwar da ta rasu malam ya ware mata ya ware mata karatunta a ciki tana ɗaya daga cikin matan da ya ware su ya ba su sirar su idan mun zo insha Allah ta'ala za mu gani قال الذهبي الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يا أنبتا أتشم موسوء السعر وهذا مرسل أتدى مغانا مرسل يتي يتي مرسل وانا مغانا مرسل أتشين شيغ علام النبلاء تو أما دي أي مجاهد كوي أكشي بيتي بيتقع با بيتقع ياتي كومن ذا الله سلام يتي با أتقيت دي وانا تاريخ يا تبت تاريخ ne متواتر kamar ma bai bukatar isnadi irinsa kusan kowa ya faɗi haka cewa hiya awwalu shahidatin fil islam wa kana ammar radiyallahu ta'ala anhu yu'azzabu fi makkah sayyiduna ammar ibn yasir radiyallahu ta'ala anhu ma ya kasance ana ta'azabtar da shi a makka hatta la yadriya ma yaqulu har sai da ya zama bai ma san abin da yake iya faɗi ba saboda azabtarwa wa kada suhaibun haka nan suhaib وفيهم نزلت والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا akace a gare su ne aka saukar da wannan ayar ta ta cikin suratul nahl walladina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu wadanda suka yi hijira dan Allah bayan an zalunce su su ne aka saukar da su waɗannan malamai sukan kawo cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci danginsa banu hashim sai suka zama masa alhisnul hafi sai suka zama masa su ne katangar da ke ba shi kariya su suke ba shi kariya ta giduna abubakar rabi Allah ta'ala an yana cikin fakwakwakwon musulmai sai ya kasance shi ma danginsa ba su da karfi banu banu tayi banu taimin ba su da karfi amma kuma sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu kana rajulan muhtaraman fil jahiliyya kana rajulan muhtaraman fil jahiliyya ya mutum ne da ake cewa ma a jahiliyya lima'rifatihi bi tarihi al-arab wa ansabihi saboda ya san tarihin laraba kuma ya san dangantakar kowa ana jin tsoron a taba shi ya faɗi cewa ga asalin kakan mutum kage yanzu a gano wa mutum cewa kakan shi ya yi ya sato kaza ne ya gudu daga garin su ya da maka kaga da matsala ko mutum ba zai so haka ta faru ba to wannan sai ba sai na abubakar radiyallahu ta'ala an kariya amma irin su sumayyatu da mijinta yasir da irin su suhaib da irin su abin nan ɗanta ammar sai suka kasance su ba ƙarfin kabila sannan ba su da dukiya sai ya kasance su aka fi azartawa irin su bilal radiyallahu ta'ala anhu ya sa waɗannan in ana ambatan waɗanda suka sha wahala a farkon musulunci to ba za ka zo baka ambace su ba shi suhaib gashi Allah ya bashi dukiya amma ba ɗan gari bane asali to daga lokacin da zai hijira ma cewa suka yi a nan ka samu dukiyarka to daga baka isa ba ko dai ka tafi da dukiya ko dai ka zauna ka ci gaba da kafirci tare da mu dukiyarka tana nan ko kuma ka tafi da talaucin ka domin ka zaɓi Muhammadu ya ce ya zaɓi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira ya ban musu ka ga irin wannan ke shi yasa malamai idan suka tashi bayanin asbab na yakin badar suna kawo dalilin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji labarin cewa wata kafila wata karauka ta ta 'yan kasuwa ta dawo daga garin Sham ya kudu ha Abu Sufyan ibn Harb su tafi su je su fuskance su su kwace wannan dukiya malamai sai su kasa mubba guda biyu sababi na farko da ya sa manzon sani ya ce ai haka cewa ai dama yanayin da ake ciki yanayi ne na yaki sannan malamai suna cewa amwalul aduwi fi halatil harbi mubahatu in ana cikin halin yaki to dukiya abokin gaba halassi eh shi za ka ji manzon sun ce asimu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam to da haka su da dukiyar da ransu ya halatta a zubar da ransu a kashe a kashe rayukansu da ya halatta kuma a kwace dukiyoyinsu dalili na farko kenan dalili na biyu anna mu'zama ma tilka al-amwali ai kanat maqsubatan min min haula'i sahaba ai dukiyoyin sahabbai ne mafi yawancin suka kwace suhaib ibn sinan ar-rumi radiyallahu ta'ala anhu gabaki dai ba a bashi ya tafi da komai ba irin waɗannan to su ne Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar a kaulin ɗaya daga kaulin wasu daga cikin malaman tafsiri fadailuhu halalolin sayyidina Ammar dan Yasir an Anas qala qala Rasulullah sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatatun tashtaqu ilayhim aljannatu Ali wa Salman wa Ammar mutum uku aljanna tana begen su akwai Ali akwai Salman akwai Ammar wannan hadisin ma da ya ce masa hadisi ne hasan amma ni dai gab da zamu har zuwa lokacin da zo karatu lam aqif alayhi sau da haka ya ce masa hasan sai daga sai mai amfani da kaulinsa da ya ce hadisi ne hasan sau da haka waɗannan mutanen guda uku da ali da salman da ammar kaga wani hadisi ne yan shi'a suka ɗauke shi hadisin sai zai musu daɗi ko su da suke kacici kacici suke a zaɓa a zaɓa a bakwai danja وعن علي قال استأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا وترانا سيدنا علي رضي الله تعالى عنه سيدنا عمار يزوينا لمن إذني يشبو وجه النبي صلى الله عليه وسلم كما زلسل يشي مسا من هذا وانيني داما دفتشن آجاب الاستئذان إذن كلمة إذني أكتم بيك وايه كي قال عمار يجي عمار sai ka faɗi sunanka la ta kula ana ana ana haka manzon sunan ya ce ya ce ma wani me zuwa ce ka annahu ya stankihu kamar manzon sunan yana cin wannan ana ana ya za a yi ka zo ka ce assalamu alaikum a ce man sai ka ce ana man an man an ka faɗi sunanka mana wane ne kuma ka faɗi sunanka wanda za a gane ka ka faɗi wani suna can wanda ba zai ba mutane wahala قال تيتي مرحبا بالطيب المطيب من زال الله سلم أكتي ياتي مرحبا مرابلا لي بالطيب ده تركككي المطيب وان ده أكا ترككيش شيني عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه ولا لا إيه لقد شم فللو لنسى وعن عمرو بن شرحبيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه manzon Allah sun sani ce ammaru ammaru dan yasir muli a imanan an cika imani ila mushashihi har zuwa makoshinsa imani ne ga baki dai a tare da shi to daga sayyidina ammar radiyallahu ta'ala anhu waɗannan hadisan suna masa shaida akan falalarsa an Khalid bin al-Walid qala kana bayni wa bayna Ammar kalamun fa aghlabtu lahu سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه yace hakika ya kasance tsakanina da Ammar dan Yasir akwai wata magana fa aghlaqtu lahu sai na kauta sa masa harshe na faɗa masa maganar da take mara daɗi shakani ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam sai kai ƙara ta wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai man sai yace man ada ammaran adahu Allah duk wanda ya gaba da Ammar to Allah ta'ala zai yi gaba da shi wa man abghada ammaran abghadahu Allah duk wanda ya kuma kashe duk wanda ya ki ammar to Allah ta'ala shi ma zai ki shi akwai maqalat a game da wannan riwayar amma dai da hadisin zai iya kasancewa hasanul ghairihi li tuqihi wa shawahidi wannan akwai hadisin da ya kamata malam ina jin sai nan gaba zai kawo shi wanda na ambata na tafsiruhul fi'atul baghiya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata haka tun ranar da ake gina masallacin sa mutum shi shi shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yana daukan ladina yana daukan tubali daya bulo daya yake dauka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da amma sai suna daukan bibiyu irin ana aikin nan kasan ana aiki haka aiki ya daɗi sai a ɗan rika wasa da juna sai aka haɗe da manzo Allah ta sama da Ammar dan Yasir shine sai manzo Allah ta sama ya kalle shi sai ya ce rahimallahu Ammar ko rahimakallahu ya Ammar taqtuluka al-fi'atu al-baghiya shi yasa lokacin da aka yi yakin da ya kawo ƙarshen rayuwar sayyidina Ammar dan Yasir sai ya kasance wasu daga cikin sahabbai sai suna tsayawa su ga ina Ammar yake duk bangaren da sayyidina Ammar yake sai zama nan fiki tunda mazan sun yace taqtuluhu fi'atul baghiya eh kare fi'at da ta kashe ammar to hiya al baghiya ce wa an bilal ibn yahya anna hudayfa utiya wa huwa sakhil bil maut fa qila lahu daga bilal dan yahya sai daga cikin tabi'ai ne yace anna hudayfa utiya سيدنا هذيبة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنزو قريش وهو ثقيل بالموت فقيل له قتل عثمان فما تعمرنا أخذوا أخذي مساء علوكة وهو ثقيل بالموت ينادل نوي متوى سيدنا عثمان بن عفان ينادل نوي كنت بينا شيء سيدنا سيدنا هذيبة بايع أنا أخذ سيدنا عثمان ينادل قد شو أن سقطت عيشا حجي ya jawo aka ba shi labari aka ce ai kutila usmanu ya ce a kasa duhu ya ce sun kasa shi ya ce fata ku baban layi gulam sun buɗe kofar fitinar da har abada ba za a rufe ta ba har tashin alkiyama kofar nan ba za ta rufe ba ya ce a yahsibuna annahum yahlibuna bi qatlihi lamanan falan yahlibu bi qatlihi illa jamal sai suna tsammani in suka kashe sayyidina usman shikenan sai raƙumansu tagoyinsu da awakansu da shanunsu sai su ƙara nono yana nufin za su samu arziki za su samu za su samu rahudul aishi za su samu raka'ul haya tunda sun kashe sai na Usman su naɗa wanda suke so shi kenan sai gwamnati ke daɗi a samu tsaro a samu komai ya daidai sai ce falan yahlibu bi qatlihi illa jamal shi ba abin da za su sake tatsa bayan kashe sayyidina Usman ibn Affan sai jini ka san sai na Huzaifa kuma ka ji tsoron abin da zai faɗi ya bude bakin wa alimu bil fitan malamin fitina ne ya san fitinonin da za su afku manzon sama ya karantar da shi ya sanar da shi ya ce falan yahlibu bi qatlihi illa dama akan imamu zahabi ya ambata a cikin siyar wa alamin liwala to shi ne fasila lahu kutila usman fa mata amuhuna an kashe sayyidina usman ibn affan to yanzu wani umarni zaka ba mu me kake ganin ya kamata mu yi fa qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa abul yaqwani ala al-fitra amma dan yasir yana kan addini akan addini yake ثلاث مرات هسوا أكو عن المسلمين سوى أبو اليقظان على الفطرة أبو اليقظان على الفطرة أبو اليقظان على الفطرة لن يدعها حتى يموت أما لن ياسر بزي بر الدين المسلم بحث يموت بزيه الدبع إيه أو يلبسه الهرم كما متوى صوفه ya kasance ya lullube shi har ya tsufa ke ake nufi nan au ai hatta ke au yulabbisahu al-haramu ai hatta yulabbisahu al-haramu har ya tsufa wani zubin lafazin al-haram na zuwa da ma'anar mutuwa domin a lokacin an ce al-haram mutum ya riddige shi ya tsufa ya riddige sai mutuwa to har wannan lokacin shi yasa a mazhabin ahli sunna wal jama'a ka'idarsu da suke cewa abin nan alkafu amma shajara bainas sahaba sannan wal hadithu amma shajara bainahum amma bil insaf bil insaf insafin shine suke cewa aliyun kana muhiqqan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shi ya fi gaskiya in ana babin ne insafi to sayyidina ali shi ya fi gaskiya saboda nusus sun fi tabbatar da cewa sai dina Ali radiyallahu ta'ala an shi ya fi gaskiya sannan waƙi'in tarihi ya fi nuna cewa sai dina Ali radiyallahu ta'ala an ya fi gaskiya fiye da sai dina Muawiya radiyallahu ta'ala an da irin waɗannan nasusan malamai suke kawowa irin nasusan da suka tabbata wanda suke shaida ga wasu daga cikin waɗanda suka kasance tare da sayyidina Ali kamar shi Ammar dan Yasir radiyallahu ta'ala anhu الله مدوك زكيتي مسلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الوادي الطيب من الكلم الطيب al'imam al-qayyim alaihi rahmatullah yana mana bayani akan saɓanin da manya-manyan malamai guda biyu suka yi a game da fassara khulufu famis fa'im shin wannan zai afku ne a lahira kawai ko ko zai afku ne a duniya da lahira an ce malamai guda biyu sun yi tasnifi akan wannan al'imam abu amr ko ibn salah da kuma al'imam abu Muhammad Izzuddin bin Abdulsalam. Waɗannan manya-manyan malaman guda biyu dukkanin su zamanin su ɗaya, shekara ɗaya aka haife su. An haife su shekara ta ɗari biyar da saba'in da bakwai. Duk da cewa shi al'imam Izzuddin bin Abdulsalam an yi saɓani kan shekarar haihuwarsa, wasu suna ganin shekara ta ɗari biyar da saba'in da takwas aka haife shi wato abu amr ibn falah ya girme shi da shekara daya rasuwarsu ma kusan haka ta zo shekara ta ɗari shida da sittin da wani abu shi al'imam abu amr ibn falah shi kuma izudin ibn abdulsalam da arba'in da wani abu to dukkanin su sun rubuta littafai akan wannan hadisin da ke bayani akan khulufu fa misfalin sai yana ganin cewa wannan bashin bakin mai azumin zai zama ƙanshi fiye da turaren almiski ne a lahira kawai ɗaya kuma yana ganin a'a a duniya da lahira to shine malam ibn qayyim rahimahullah yake mana bayanai akan waɗannan ra'ayoyin nasu guda biyu da kuma littafan da suka rubuta yace sun maƙala sa'an nan ya ce wa ake magana kansa waye ƙalan nan shi akan mazhabin wa waye ya tafi akan mazhabin al-imam abu hatim ibn hibban al-imam izzuddin ibn abd salam ko al-imam abu amr ibn salah ibn salah to shine ake kawowa fi thumma qala sannan al-imam ibn hibban rahimahullahu ta'ala yace a cikin sahihinsa zikrul bayani بأن قلوب فم الصائم قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا نجيكو الإمام ابن هبان تيسا كيتيتي باب باب ذكر البيان عند ذا أمبت بياني بأن قلوب فم الصائم شوى باشم باشم من أزمي قد يكون أيضا أطيب من ريح المسك في الدنيا باوي على هرا قوي زي فتقنشي fiye da tazaran almiski ba a hada a duniya sai ya ce kad kad ya kuno aizan asiya ba zai iya zama mafi kanshi min rihil miski fiye da tazaran almiski fi duniya a duniya ba ثم ساق من حديث شعبة عن سليمان عن ذكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن سيكا ونن حديث كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر حسنات تلك أيكا دا دان أدم زي مسلمي وألا تعالى ننكى مسا هو غوما إلى سبع مئة ضعف حزوا رقن ياوا ودا رقن ياوا سوداني بقى زائي زائي مسا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة هذا والله يباعد لمن يشاء يقول الله عز وجل ألا تعالى نافتي أشياء الحديث القدس إلا الصوم عما بند أزمي فهو لي وأنا أجزي به أزمي ناولي كمني نكي ساكاوة شيني الإمام ابن القيم أشياء الدد الصابرين yake mukarana tsakanin as-sawm da as-sabr dama yana fadawa cikin min ma'anis sawmi ya kawo ya kawo ma'anonin azumi ya kawo yace azumi na shiga kusan dukkan kyawawan dabi da dukkan ibadoji hakuri kai shine sai yake cewa fa in kana as-sabr an al-imsaki عن الأكل والشرب والجماع سمي صوما idan hakurin da mutum ya yi na kama kansa ne daga barin ci da barin sha da kuma barin saduwa to sai a kira shi asau saboda ka asau mu sabu sai ce to kuma gashi can ma dama Allah ta'ala yana cewa a cikin alhadith al-qudsi as-sawmu li wa ana ajzi bi sannan sai ya fadi a game da masu hakuri sai ce da إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب a azumi ya ce azumi da ya ambace shi da sunan azumi sai ya ce min illa soma wa ana ajibi azumi ba a san iyakan ladan mai yin sa ba kamar yadda hakuri da ma'anar hakuri ba a san ladar mai yin sa ba inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab ba ba ba lissafi ya da ta'ama min ajili mai azumi na barin shi saboda ni wa sharaba min ajili sannan yana barin sha saboda ni wa ana ajiji bihi to ni zan saka masa wa lisfa'imi farhatani mai azumi yana da farin ciki biyu farhatun hina yuftiru buɗe abin nan ɗinsa farin cikinsa lokacin da yake buɗe baki wa farhatun hina yalqa rabbahu azza wa jalla sannan farin cikinsa na biyu lokacin da zai gamu da Allah Ubangijinsa mai buwaya da ɗaukaka, wala khulufu fa misfa'in, tabbas bashin bakin mai azumi, hina ya khulufu min fa'ami a lokacin da bai cin abincin nan yaushe kenan. Hmm? Fi duniya, hina ya khulufu min fa'ami, ai hina ya tuku akla fa'ami, a tsiyabu inda Allah min zihil misk, ya fi ƙanshi a wajen Allah ta'ala fiye da me fiye da kanshin turaren almisi kun ga hujjar da al-Imam Ibn Hibban al-Busti Abu Hatim rahimahullah ta'ala ya kawo kenan bayan babin da yayi fikihun babin sa kenan shine yakhlufu min at-ta'ami kun gani ko wahtajja shehu abu muhammad amma al-imam abu muhammad izzuddin ibn abd salam rahimahullahu ta'ala shi kuma sai ya kafa hujja bil hadith alladhi fihi taqyid taqyid as-sib bi yawm al-qiyamah ya kafa hujja da hadisin da yazo ya kayyada cewa kanshin nan na ranar tashin alkiyama ne mun gane ya kafa hujja ya ce ya taqyidi to ai ai ai ai ai kaga anan in aka ce su tarjihi magana wa ta ce ba ka ba Abu Hatim shi shi ana magana ne kan malamai biyu waye ya bi al-Imam Abu Hatim ibn Hibban al-Busti ba al-Imam ibn Salah ba to magana ta kenan tashi saboda shi ya hada nasusa duka shi kuma al-Imam Izzuddin ibn Abdul Salam sai ya dau hadisi daya ka'ida ko ita ce idan misali aka zo aka samu nassosa guda biyu ko da ana tsammanin sun ci saboda juna ne to a haɗa su a samun musu mafita wacce za ta ba da damar a haɗa hancinsu a aiki da su tare shi ne ya fi ko ai haka suka faɗa mana sun ce imanin nassainil muta'arilai ne aula min imani ahadihima wa ilgha'il akhari a sau nassosa guda biyu da ake tsammanin sun ci karo da juna a haɗa su a aiki da su kowanne a bashi fassara to ya fi kaɗau ɗaya kai wurgi da ɗaya shi yasa malamanmu suke da littafai ta'awilu mukhtalafil hadith al-imam as-sahawi rahim al-imam as-sahawi abu ja'far ne littafin al-hadith as-sahawi yana da littafi ta'awilu yana da littafi mushkilul athar littafi ne babba mujalladai sannan al-imam al-qutayba rahimahullah ta'ala yana da ta'awilu mukhtalafil hadith haka nan a qur'ani yana da abin nan yana yana da littafi mushkilul qur'an mushkilul qur'an sannan a wannan zamanin al-iba al-sheikh Muhammad Amin al-Shankiti rahimahullah ta'ala yana da littafi mai muhimmanci ya sa masa suna jabu ihamil istirab an ayat al-kitab littafi ne mai muhimmanci ba da za a kai tafsiri ba ba ka da wannan littafi sannan ka ji dadin tafsirin na sha na ta faɗa mana cewa akan buga shi tare da abuwaul bayan a ƙarshe da shi da in mutum ya samu littafin abuwaul bayan irin mai ƙaton bugun nan bugun asali mai tsawo mai wanda shakalinsa babu mai mujallaji shida to a ƙarshen juzi'in juzi'i na shida akwai littafai guda biyu da suka zama cikin mala'ik waɗanda aka aka yi rataye da su akwai littafin تقو إيحام الاضطراب عن آيات الكتاب سننكم هذا الاستاف منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز هنا إنكار مجازين عشان القرآن ودل تفنسل قلت قلت الضمير يعود إلى من أي إلى الإمام ابن القيم والإمام القيم يتي نفسي أنت أباحتي أباحتي نتوراواتي شباعتي وقلت sai dai ka ce sai dai ka ce sai dai ka ce mai binciken ya ce ko ka ce yana cikin ra'ayin mai binciken nan ko ko a wannan binciken ana cewa kultu ta idan in ka kai matsayin ka ce kultu ka kulmana a musulunci ba wanda ya hana ka in ka kai matsayin an ta kula ka kul ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه ويشهد لقوله الحديث المتفق عليه abin da ke cikin abin da ke maganar wa kenan abu muhammad al-izzuddin ibn abdussalam cikin abin da za a kawo ya masa shaida a maganar sa akwai hadisi muttafaqun alaihi wallazi nafsi bi yadihi ma min maqlumin yuqlamu fi sabilillah al-imam al-qayyim yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda za a ji masa wani miki maklum shine wanda aka yi miki aka ji masa ciwo yuklamu fi sabilillah aka ji masa ciwon nan dan ɗaukaka hanyar Allah dan hanyar Allah ta zama ita ake bi ta haji kenan sai manzon sama ya faɗi wata ka'ida mai ban tsoro sai ce wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilillah kuma Allah ta'ala shi kada ya bar kansa sani kan waye za a ji masa ciwo dan shi kakan iya ganin wani an ji masa ciwo a filin yaki ko a wajen addini amma wallahi ba dan Allah ya yi ba kaji shine hadarin kaga maganar magana Imam al-Ghazali da ake ruwaitowa zuwa ga gare shi wasu suna daga su hadisi ne amma ba hadisi bane yasa al-Imam al-Imam Ibn al-Jawzi a cikin littafin sa al-Mawdu'at ya shirga shi cikin hadisi mawdu'ai amma kauli ne na malamai suna cewa annasu kulluhum halaka illa al-alimuna ko kace illa al-alimina sannan wal'alimuna kulluhum halaka illa al'amilina, wal'amiluna kulluhum halaka illa al'mukulisina, ko wal'amiluna kulluhum ala hatsari illa al'mukulisina, masu aikin ma akan haɗari sai dai masu ikhlasi, ka ba mu. Kuma ikhlasin nan fa tarbiyya ake makai, ba za ka ce kana da ikhlasi ba sai ka mutu. Kullum shaitan yana nan kuna yaki da shi akan ikhlasi. in dai babban malami kaman al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala ya je faɗa ya ce ma alatu shay'an as'aba alayya min niyyat wallahi abin da ya mun wahalar wartarwa matsalar niyya duk lokacin da nazo zan yi aiki sai in rika jin kamar ba dan Allah nake yi ba kaga babban malami wanda yake da kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi yana jin tsoron wannan to ina ga wanda ba shi ba mutum ya ta kokon Allah madaukakin sarki إلا جاء يوم القيامة وكلمه يجمع فاشيسي يا زغان اللاهرة ونن ميك الناس هنا ضد جيني اللون لون الدم لون دي لون جيني كاش لون جيني كي يغني أما والريح ريح المسكي أما كما قنشن قنشن تغاريه يعني وعمل القيم رحمه الله تعالى يتي إن أنت ونن حديث لا وند أكا جيما شيو أياكي أكا توكيش أكا ساش أبابه na khulufu fami sa'im to zai yi shaida ga maganar al-Imam Izzuddin ibn Abd Salam akan cewa wannan kanshin zai zama ne kai a lahira banda duniya fa akhbara sallallahu alaihi wa sallam ar-ra'ihati halmi al-maklun fi sabilillah azza wa jalla bi annaha karihun misk yawm al-qiyamah sai annabi sama ya bada labari ar-ra'ihati kalmil maklun game da kanshin nikin wanda aka ji ma ciwo fi sabilillahi dan ɗaukar kalmar Allah azza wa jalla mai buwaya da ɗaukaka bi annaha karihil miski cewa wannan kanshin zai zamo kaman kanshin tirare yawmal qiyama ranar tashin alqiyama wa huwa naziru ikhbarihi an qulubi fal isra'il shine sai Imam al-Qayyim yace a ai wannan ne daidai sun yi daidai sun yi kunnan doki da me da fadin annabi sallallahu alaihi wasallam game da bashin bakin mai azumi amma wannan takallufi wancan nassin ai ga ya fito da shi ko fili ko ko ba haka bane kila ya khlufu an al-ta'ami fa inna al-hissa yadullu ala anna hadha damu fi dunya shi hissi abinda kake gani balo balo shine hissi yana nuni akan cewa wannan jini ne a duniya وهذا خلوف كله وهذا خلوف له sannan shi ma wannan bashi ne walakin ya ja'alu Allah ta'ala ra'ihata hada wa hada mislan yawm al-qiyamah sai dai ranar lahira da da bashin can da da wancan abin nan din na jini gafi ko jini gafi yake da shi ko jini yana da gafi ko da gafin jinin da kuma bashin bashin mai azumi to Allah ta'ala zai sa su ne su zama masu kanshi ranar lahira ba a duniya ba ai a hiski da za ka zo ka shinshina ko abin da al-imam al-qayyim yake cewa da za ka zo ka shinshina jinin wanda aka ji masa ciwo fi sabilillahi me za ka je na yi ai gaji za ka yi har yakan sa wasu ma jini na sa wasu su su mako su samu su samu tabiriri in suka ji warin jini haka da yawa wani bai iya shiga wajen da akwai tashin hankali ya jini ya bige shi gafin jini sannan hissi na nuna da na tabbatar da da za ka zo ka shi na bakin mai azumi wari za ka amma a nan kuma sai a ce malaman mai kayyar ai dama mu ɗan adam ɗin ba mu muke inda lahi aka ce inda lahi ne amma mu inda na hulufun ne ko inda na hulufun sannan wa inda na allaunu launu jani amma inda lahi arrihu rihul mis shi kenan صدق في الدنيا والآخرة أو جن الله واحتج الشيخ أبو عمرو عن شيء لوك الشيعي حد له فزاع الشيعي za a yi bayani na hau za a yi bayanin na hau mubtada da khabari da zarafi an kuma shiga duk don tabbatar da khuluhu fa misa'ini fi dunya aw fil akhirah to wallahu alam Allah shi taimake mu haka malamai suke yi yanzu bi wannan mas'ala fa ita ce wai ake tattauna a kanta khuluhu fa misa'in yanzu dai ba a bai gama ba tukuna ba shi kaka mashi hukunci yanzu yana kai yana kawo kowa ne yana kawo can sun ce can sun ce yanzu muka kammala da shi ne sai mu gane waye ka ka annahu ka annahu yantafiu li li li li izdin ba bisalam ko to to za mu gani ina iya yiwa ka ji sai ya gama duka gaba ki kuma ya kwafe shi بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب الأدب المفرد باب الرحمة لأكي تسكن الباب الرابع والخمسون باب الرحمة لأكي تسكن بابي نحن سنة قد أتشوانا للتابنا الأدب المفرد yana da alaka da babun da ke bayansa ko babu man la yarhamu la yurham sannan shine babun da ke kusa da shi kuma sun yi kama babun ar-rahmatu mi'atu juz'i ar-rahma sifa ce ta Allah sifa ce ta Allah kaman ilimi asalin rahma kenan to amma akwai rahma makhluqa wacce ba sifar Allah ba kamar yadda al'ilmu akwai ilmun lahi ko ilmun lahi sifatun lahu in kana maganar ilimin Allah to sifar Allah ne ba abin halitta ba ne yana da akwai da lazumi tsakanin sifatun lahi da zatun lah to kada ya kama mana ishali nan saboda za a zo za mu ji an yi amfani da lafazin ja'ala da lafazin halaka sai wani ya ce a ba ana siffanta Allah da ar-rahmanu ar-rahim so da ka ba shi ake nufi ba akwai sifar Allah ar-rahma sannan kuma akwai rahma da Allah ya halitta ya sanya ta a cikin bayinsa ya sa ta a cikin zukatan bayinsa suka zama suna da rahma tausayi kenan in an ce rahma lafazin ar-rahma to lafazi ne jami'i da ke jawo da ke da ke nuna duk abin da zai sa ka ji tausayin wani ka taimake shi ka masa abin da ya cancanta ka masa ka ki cutar da shi shi ne ake a rahma daga cikin daga cikin daga cikin lawazim na ar-rahma akwai al-adl duk mutumin da ya zama rahimi ne to zai zama kuma adil mai adalci zai rika ba masu haƙƙi haƙƙin sannan daga cikin lawazim na ar-rahma akwai al-ihsan al-ihsan fawqa al-adl ko inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan إيه. العدل دون الإحسان والإحسان فوق العدل العدل يافع الإحسان حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا الرحمة لأبي جزئه ومبسر بعض باب الذي بياني أكن شواء إتدي رحمة ألا يا كسات حجدا لي كسو دليني حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن السهري قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال kun ganan ya ambaci sunan abu huraira ko? ko lokacin kafin ya zama sirkin shi ne wallahu alam kun za akwai marasil sa'id ibn al-musayyib malamai suka ce idan aka samu mursali na sa'id ibn al-musayyib duk an bincika su wanda yake fadin shi ne abu huraira saboda sirkunta da ke tsakanin kullum aka zo makaranta zai kama duk sirkin ka kama akwai nau'i na rashin ta ido ko shi yasa kawai da ya zo da ya fada ta ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai wannan ɗalibin ya kalli wannan wannan ɗalibin ya kalli wannan an gane Eh, wato hadisin gida ne hadisin na gida ne to nan kaga an amba an sarraha aka ce anna abu hurairah ta qala sayyidina abu hurairah yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جمل ذلك سمعنا فجعل الله عز وجل الرحمة لأسد الله تعالى يا سنيا يا هل الشرهما kashi ɗari fa amtaka indahu tis'atan wa tis'ina sai ya rike kaso casa'in da tara a wurinsa wa anzala fil ardi tis'an wahidan a ƙasa kuma ya saukar da juz'i dai dak fa min zalika al-juz'i yatarahamu al-khalq cikin wannan kasan kwara ɗaya ne fa ake samun halitta suke jin tausayin junansu a cikin kaso ɗayan nan ne ake samun jin tausayin juna sai uba ya ji tausayin ‘ya'yansa, i, malami ya ji tausayin almajiransa, shugaba ya ji tausayin talakawansa, al'umma gabaki ɗaya ya zama akwai tausayi a tsakanin junansu. Shi wannan juzu'in ɗaya ne fa duk aka killa aka sassama kowa aka bashi. To ka ga man layin hamu layin hamu. In kana son ka samu ɗaya daga cikin casa'in da taran nan, to kai aiki da ka kaɗi rabanka a cikin ɗaya. sai ka shiga cikin yarhamullahu ruhama yarhamullahu ruhama فأمسك عنده تسعة وتسعين وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها الدوكي كيف دوكي وديا كو وديا تا دغ قفتا دغ برن دنتا khashiyata an tusibahu saboda kar ta murke shi kar ta take shi akwai riwaya ta zo da addabba addabba nan haƙiƙa ce shar'iyya ko ko haƙiƙa ce lugawiyya haƙiƙa lugawiyya kullu ma yadubu ala al-ardi kullu ma yadubu ala al-ardi addabba ce ba al-haqiqatu shar'iyya bace to kaga wannan kenan so da Allah ta'ala ya halitta wannan rahmat tamu kashi 90 kashi 100 a ciki ya dauko dai ya sa a cikin duniyar nan shi ne take ganin ake jin tausayin juna jin tausayin juna Allah ta'ala ya cire ma mutum rahma a cikin zuciyarsa manzalin sa ya ce me zai iya masa awa amliku lak in naza Allahu rahmata an qalbik shi ne zan iya maka a wurin Allah ba ka da wani matsayi a wurin Allah tunda Allah ya fincike tausayi daga zuciyarka ba ka da tausayi wannan tausayin ana buƙatar mutum ya zama yana da shi yana ɗaya daga cikin ummahat na al-akhlaqul fadila cikin manya-manyan ɗabi'u to mutum ya zama yana da tausayi ar-rahma tausayi babu wafati bil to malam kuma zai shiga bayani akan makwabtaka aljiwa kusan ya ba wannan babin mahimmanci sosai ya kawo babubbuka da yawa wanda suke da alaka da makwabtaka suna da yawa babubbuka sun za su kai kusan za su kai kusan babi goma duk suna magana ne akan abin nan can ya ce muku albaras ko sai kuma ya sa shi namiji albaras doki shi yasa shi a matsayin mace hatta tarfa alfarasu hafiraha an waladiha me macen doki da larabci alhisanatu ko albarasu albarasu a yu'annatu muzakkar ana amfani da shi namiji ana amfani da shi mace babul wasati bil jab babin wasiyyar da shari'ar musulunci ta yi mana a game da kula da makwabci. Makwabci a musulunci shine wanda yake da kusanci da kai, kusanci ba na jini ba asali, kusanci na zamantakewar gida ko zamantakewar gona ko zamantakewar ofis ko kuma har ma zamantakewar tafiya. domin cikin ma'anolin da malaman tafsiri suka ambata haddasa habbai a cikin as-sahibu bil jam الصاهر بالجنب الجار ذي القربى الجار الجنب الصاهر بالجنب سكتي شيني جارك في السفر shine as-sahib bil jam dai daga cikin tafsiran da malamai suka yi wasu kuma suka ce as-sahib bil jam ana nufin matan mutum wannan ayar suratul nisa ko ayatu ashabil huquqil ashara masu hakoki guda goma farawa daga Allah subhanahu wata'ala har zuwa waɗanda Allah ta'ala ya ambace su guda tara bayan haƙƙinsa haƙƙin iyaye haƙƙin zawul qurba da kuma sauransu to cikin su akwai wannan asahibu bil janbi asahibu bil janbi wasu suka ce shine jaru ka fi safar mace wanda kuke makwabtaka da shi a tafiya kun shiga mota tare wasu kuma suka ce asahibu bil janbi zaujatuka matar ka ce duk malaman tafsiri sun ambaci wannan ko maganganu ne masu ƙarfi to babul wafati bil jar babun da zai bayani akan wasiya da shari'ar musulunci ta yi mun san girman wasiya eh wasiya ta fi umarni wasiya malamai suka ce ta fi umarni idan Allah ta'ala ko manzansa sallallahu alaihi wa sallam suka ce usikum to magana ce mai karfi ta fi kamar a ce if'al kaza ko if'alu kaza حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك أن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi da aka samo shi daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha yace ma zala jibrilu yusini bil jari malaika jibrilu bai gushe ba sai ya tafi ya dawo yana mun wasiya cewa in kula da makwabci hatta zanantu annahu sayuwaqisuhu har ma na zata idan makwabci ya mutu za a ce makwabci ya gaje shi wasu daga cikin malaman tafsiri sukan kawo cewa da manzon Allah ta sama yayi mu'akha tsakanin al-ansaru da al-muhajirun daga ciki hadda at-tawarus hadda gadon juna a farko amma daga baya sai aka zo aka ce ban da shi wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah wannan aya ita ta goge hukuncin at-tawaruthu baina al-jiran yin gado a tsakanin makwabta wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah Allah ta'ala ya ce masu dangantaka da juna to su suka fi cancanta su gaji juna fi kitabillah a cikin littafin Allah madaukakin sarki to daga wanda bai da dangantaka da kai ta jini ba zai gaje ka ba sai ya zama dangantakar da ta jawo za a yi gado dangantaka ce guda uku ko dai dangantaka ta aure dangantaka ta aure matar mutum kenan ko kuma dangantaka ta nasaba ahlul qaraba sannan kuma sai dangantaka ta walayi amma duk wanda ba ɗaya daga cikin waɗannan ba to babu gado sai dai idan kuma mutum zai sama ta hanyar baitul mali a wajen malaman da suke ganin baitul mali ya rufe to an yi wasiya game da akula da makwabci sai mala'ika jibril ya tafi ya dawo ya ce ya muhammadu usika bil jari ya kuma dawowa ya ce masa usika bil jari eh kuma tun a jahiliya laraba suna alfahari da makwabci Allah ya baka makwabci mutumin kirki kana san shi wancan mawakin na jahiliya ba yana ma yana ma wata da ya so ta tana mishi wani kallon hajarin kaji kallon uku kwabo ta ce ayyuna anna qalilun fa qultu laha inna al-kirama qalil wa ma darrana anna qalil wa jaruna aziz wa jaru al-aktharin dalil ke wai tana da rena mu wai anna qalil wai mu yan kadan ne sai fa qultu laha inna al-kirama qalil da ta mutanen kirki yan kadan ne mutanen kirki ba su da yawa وما ضرنا أنا قليل وجارنا كثير شنو بس تدموا با وجارنا كو جارنا ko da cutar da mu wajen ba mu da yawa amma makwabtan waɗancan su kuma suna da yawa amma wajarul aktarina dalilu wajaruna azizu mu ko makwabcin mu babban mutum ne mai daraja mai kima amma wajarul aktarina dalilu su ko wanta makwabcin su banza ne fuskantacce ne to ana alfahari da makwabci ana son makwabci حدثنا صدقتي قال أخبرنا ابن عيينة سفيان بن عن أمر عن نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاء الله صلى الله عليه وسلم يأتي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره وان دي إيمان إذا الله دغان اللاهرة ودغتشن كمال الإيمان إذا فليحسن إلى جاره يتوت تام مقبشنسا هذا محل الشاهد هنا ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira daga cikin kamalar imaninsa falyukrim daifahu to ya girmama bakon shi akwai ibnu sabili akwai algaribu sannan akwai abdaif ibnu sabili shi bai ma ce zai zauna a garin ba wucewa ya zo yi kan kasa a an zuzzabi shi kenan sai guzurin shi ya yi ya tsaya a bakin ya tsaya a masallaci don Allah a taimake shi to ibnu sabili kenan شيكو الغريب من نزل بلدا ولا مضيف له shine wanda ya zo ya sauka a gari bai da wanda zai sauke shi ya sauka a gari bai san kowa ba to gari bai shi sai kuma abdaif abdaif nazala baladan wa kad arafa manzila mudifi ya sauka ya san kuma gidan wanda ya sauka shine manzon sun yace lahu salatatu lidayfi salatatu ayyamin eh amma zada fa huwa tadawwun in kai ba ko kwana uku ya kamata ka bashi komai ka mutunta shi ka girmama shi ka bashi masauki ka bashi wajen kwana ka masa shimfidar fuska ka masa shimfidar tabarma ka masa shimfidar kwano ka masa shimfidar kofi ka mishi shimfidar ban daki duk ka masa in aka kwana uku to ka gama haƙƙi ya cinye haƙƙinsa. Kwana uku, in kwana dama sai ta mata irin hali. Ko, irin hali, ko ka masa kinaya, sai masa to, akwai mai sai da shayi a can wajen. Shi ko kullum flax take ka masa, fa flax take ka masa da kayan shayi da komai, ka suka masa ka aje masa hadda, hadda ma sabbai, wani yaro. wani dan bazaffar ya ce ma saffai har da ma saffai ne ka ce ke kawo mishi shi ke nan da rana kuma zai ka ce masa to akwai wata ne sai da abinci tana can ko kala biyu ne akwai wanda da gidan kwano ne kazan zai abincin gidan kwano ai da matsala ko sai kuma ga yi can shi kuma an yi har da timeboard da irin kyallin nan abin nan timeboard mai kyalli mai ba da rubutun fitila da daddare kuma ka nuna mishi wani waje in kuma ka ga dama kai ta tsawuri to ana son ta tsawurin ko wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut wanda kuma yin imani da ranar lahira da Allah da ranar lahira to cikin cikin imanin zai faɗa alkhairi ko ba zai koye shi in ka san ba za ka faɗa alkhairi ba ka kama bakin ka da shi kenan mutum ya huta yi man famuka naja ko man samata naja al-imam ibn al-mubarak yace as-samtu azyanu lil fata min mantiqin fi ghayri ilmi as-samtu azyanu lil fata kai shiru shi yafi a matsayin ka na mutum min mantiqin fi ghayri ilmi fiye da kai magana ba a lokacin da ake bukatar ka ba خل جنبيك لغام وامض عنه بسلام مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام magana kai shiru gara a ce ka mutu da shiru da ce surutun kai ja maka aka fille ma mutum kai yan baka kenan to wannan hadisin cike ki da sako babu haƙƙin jari babun da zai yi bayani akan haƙƙin makwabci ne girman haƙƙin makwabci a musulunci ku ji fa حدثنا أحمد بن حميد قال حدثنا محمد بن فضيل عن محمد بن سعد قال سمعت أبا زبية الكلاعي قال سمعت المقداد بن الأسود يقول وأن أبو ظبية هو أبو زبية al-Kuda'i yace naji sayyiduna al-Miqdad ibn al-Aswad sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yace sa'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'an al-zina wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin uslubin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na karantarwa akwai at-tariqatu al-istikhbariyya at-tariqatu al-istikhbariyya ita ce hanyar karantarwa ta gwada kwakwalen ɗalibai ta hanyar jefa musu tambaya domin a ga mada umfi madarikihim ya zirtun yadda suke riskar ilmoma yake kuma zai sami yana da wannan uslubin da yawa sai ya tambaye su me kuke gani game da zina قالوا حرام حرمه الله ورسوله sai suka ce ai zina haramun ce Allah ta'ala ya haramta ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta suna haramun ce a musulunci tana ɗaya daga cikin asbabul mubiqatu tana ɗaya daga cikin zinubai manya manya waɗanda suke halakar da masu yin su mutumin da ya zama zina yake gayi nan sharroran maghabba maghabbatu zina kafira cututtukan zina ga sanan ana kallo magabbatun fiji cuta ta addini cutarwa addini domin me yusufu sahibu bil rizqi me yi ba su ki sannan akwai magabba iktisadiyya tattalin arzikin mutum ma in me zina ba zai yi arziki abokin me tata ne shi abokin mashayin giya ne shi ba za su yi arziki ba sannan akwai magabba nasabiyya wa nasabiyya ya jama danginsa abun kunya ya jama ‘ya'yansa abun kunya ya haifar da abun da a cikin iyalansa sannan ga magabba su shiyya ko ga magabba su shiyya sannan ga sakamako na ciwo babban likita kuma babban malamin fikiwa a wannan zamanin Dr. Muhammad Aliyu Ba'ar ya rubuta wani littafin sai samu suna يسمى سنة الأمراض التناسلية وأسبابها والأمراض الجنسية أولا الأمراض الجنسية وأسبابها مجلد لا sababban da suke jawo cututtuka na jinsi yi bayanai sosai a kai yi bayani a kan abinnan abinnan syphilis sun su tafi kokos ba su wannan ba baba ota ba ne suke magana kan su kafin na focus din nan ciwo ne sannan su sida wannan sida kenan ko da hausa kan jama'u Allah shi kyau faqala sai mazo sa ne ce la an yazni ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru alayhi min an yazni bi imra'ati jari manzon su ne ce wallahi gara mutum ya zana wal iyazu billah da mata goma da a ce ya zana da matan makwabtan la khaira fi la khaira fil jari idh yazni bi jaratihi laylan wa in waqa'at min qublatin bi fal haka ne wa iziyati la khaira fil jari idh yazni bi jaratihi ay bi imra'ati jarihi babu alkhairi ga mai makwabci yanayi ya lalata da matan makwabcinsa ita ce jarati din aiko lailan da daddare wa in waqa'at min qublatin bifali ko da da daddare ne kai da daddare ko da dan sumbanta ta yi da baki shikenan la khayra bi wa ta'alahum an as-sirqa annabi sama ya tambaye su game da tata قالوا حرام فكتير حرام نساتا تاتا دي حرام شي السارق والسارقة فقطعوا أيديهما وجوه أسلوب صناع القرآن سيد أخفة جنس لكبير الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أجني a nan sai aka ce azzani ya tuwa zani sai malamai suka ce akwai uslubi mai kyau a ciki domin so tari mata su suke jawo a yi zanar da su sai sun yadda so tari asali ake zanar da su shi yasa sai aka fara gabatar da mata az-zaniyatu waz-zani sai Allah ta'ala ji fajlidu kulla wahidin minhuma ay fajlidu az-zaniyata waz-zani az-zaniyata al-unsa waz-zani adh-dhakar fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ay musu bulala dari wanda ba su zama muhsanai bake ba wanda ba su taba aure ba a musu bulala dari amma na sata ta aka ce mai والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما da ɓarawo namiji da ɓarauniya mace sai aka fara faɗin namiji so da so tari namiji ke sata namiji ke sata so tari sai aka fara faɗin sa a mace a tsari kuwa tsarika ka ku taru a hidiya kuma da za an bi ma kasa ba na kyalan min Allah حرمه الله عز وجل ورسوله سكت الله ده منزنسا سو حرم تساتا فقال سيتي لأن يسرق من عشرة من عشرة من عشرة من عشرة أهلي بأدياته gara mutum ya sata daga gidajen mutane goma aisahu alaihi ya fi sauki a gare shi min an yasriqa min baiti jarihi da a ce shiga gidan makwabcinsa ya sata duba wannan girman hakki wannan hadisi ne ingantacce الإمام الألباني أشير صحيح الأدب المفرد يا من يا تبتت إنجنت دوب جرمان هاك قوما جيبا مقبتن حم يد تدن وأي an taɓa zuwa wajen manzo Allah ta sallama aka ambatan masa wata mata aka yabe ta aka yabe ta akwai sallah sai aka ce ƙarshe sai aka yi walakin ولكنها تؤذي جيرانها سيدي تلا تمتد مفبتنتا كما زميت إنها في النار يهوت تشبه يهوت نار آه لا namu libtida'i ce na an ya kare kan in ya sa muku kaddara ku goge in ba zai yiwu ba in ka ce li to ka ba da umar ta zama lamun amri kenan ka ce maku wani litattarik to ni dai astaghfirullah ba zan ce ba litattarik in ka ce masa litattarik ka ce ni je ka kai tsada magana ta yi sannan ko ba za ka kawo an ba kun gane sannan kuma in ka kawo an li yasrika to ya zama kuma ta zama ta zama ko dai lamun ta'lil ko kuma lamun juhud ya danganta da siyaki misali idan ka ce ma kana al-jaru salih li yasrika ma la jarihi kaga lamul mai lamul juhudi ka gane ko ko kuma sai ka in kana son lamun ta'ali shi dakhala tariqu albayta liyasrika ko li an yasrika lamun ta'ali kenan ya shi tarawo ya shiga gidan ne dan ya sata innama tarqa baiti liyasrika ma fi baiti ya shiga ne dan ya sata abin da ke cikin gidan to kaga wanda kai makassara kenan ko ta zama lamul amri in ta zama lamul amr to zai zama filun mudari'un majsumun ke in ta zama lamul juhud zai zama mansubun bi an mudmaratan wujuban ba'da lami al juhud in ta zama lamun ya zama kasa lamul ta'lil filun mudari'un mansubun bi an mudmaratan jawaza to shi dai wannan nahawu ayi shi nahawu ba jabo bane qala aminu ko dabo ne na hau ba dabo ba ba ba haushe ba haushe ya ce hausa shi ba dabo ba ce ai na haun da yake nufi ko to na hau ba dabo ba ne ba tsafi a na hau shi koya ake yi kuma a shek abdullahi gwandu ya ce mana shi mubrizul asrari ne lil jami'i mubrizul asrari lil jami'i علم لسان العرب الرديء فهو سبيل الفهم للمعاني في سنة الرسول والقرآن sannan wallahu yabsutu min lisanil alkali wal mar'u tukrimuhu idza lam yal'ani fa idza talabta min al'ulumi ajallaha fa ajalluha min ha muqimul alsun shikenan ko an ce wai al-imam al-imam shabi al-imam shuba al-imam shuba ya ji wani ya ji wani yana darasi ya ji shi yana yalhanu man alladhi yatakallam wa qalbi minhu yata'allam to wane ne yake ta magana zuciya tana tana da bi sai daga cikin magabata yake cewa rubbama da'autu fa la'antu fa lam yustajab li yake so tani na shayin addu'a amma wallahi Allah bai ansa ba da na gano sai na gano kuskuren na hauna ma Allah kaga mutane ba su damu ba ko eh menene دعا ربه باللحن سعد فذاك إذ دعاه لا يجاب wai sa'ad ya zo yana roƙon Allah amma yana ta kuskuren na hau shi ke nan to irin wannan masu yin addu'a suna yin la'ani to ba za a karɓa sun malarabci la'ani ba za a karɓa addu'a su ba daga cin sharɗin karɓan addu'a ka yi da larabci mai kyau ba mutum ya zo yana garanci ba kaga abin ai yana da girma بسم الله الرحمن الرحيم الإمام ابن رجب عليه رحمة الله yana mana bayani akan cikin ilmoman da ba su da kyau wanda magabata suka guje su akwai musu da jayayya akan mas'alolin fikihu da mas'alolin aƙida a zo a yi ta musu musun da ba zai haifar da komai ba jayayya wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza a yi ta musu akan kabiya ɗaya ko matsala ɗaya sai a kwashe kwanaki ana raddi ga juna wannan baya cikin baya cikin manhajin magabata magabata sun guji haka shine yake ta kawo mana bayanai akan haka shine sai yake cewa kama qala al-hasan wa sami'a qauman yatajajalu kamar yadda al-imam al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala ya ambata lokacin da ya ji wasu mutane suna ta musu da tajadalu suna ta musu sai ya ce ku ji maganar nan ha'ula'i qaumun mallul ibada ha'ula'i qaumun mallul ibadata yace waɗannan wasu mutane ne waɗanda sun gaji da ibada ibada ta sun kusa da yin ibada wa khaffa alaihim alqawlu fi suyuti mutu sauki wa qalla wara'uhum sannan kuma takatsantsan ɗinsu na gamuwa da Allah ya yi ƙaranci ba ta kalla musu suke ta surutu. Kun ga yanzu nan za ku kun ga akwai sabubba guda nawa kenan, akwai sabubba uku. Akwai ne almalalatu fil ibada, sannan akwai siffatul qawl sannan akwai qillatul wara' wannan su ne asbabul jidali idza ra'aita rajulan mujadilan to faqad tawaffarat fihi hadhihi ash-shurut ath-thalathah innahu malla malla al-ibadata wa khaffa alayhi al-qawl sannan wa qalla wara'uhu fajadala ka duba da kyau ku dauki waɗannan a matsayin ku dauke su a matsayin a matsayin a matsayin a matsayin ma'aunai ku je ku duba in haka za ka gani mutumin da ya zama mai musu kuma tun mutumin da ya zama musu yake a rayuwa to kallama ya bini shay'an a cikin sharkan mubdi'ai masu kawo sauyi a cikin al'umma ba su ba su surutu ba su cika surutu jayayya an ci surutu fa ba magana ba domin a cikin nau'i na na ibda'i akwai al-ibda akwai al-ibda'u ta'bir akwai bai wanda Allah ke ba mutum na kawo sababbin abubuwa ta hanyar magana magana fa innal mar'a bi asgharihi qalbihi wa lisanihi ana son mutum ya zama ya iya magana ba a son mutum ya zama daga cikin daga cikin wayewar mai da'awa iya magana da iya isar da sako me za ki cewa annabi shu'aibu khatibul anbiya kuma ka dauki annabawan Allah ta'ala kowanne Allah ba shi magana ka duba annabi Musa alaihi salam Fir'aun ya ce masa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun ce wallahi manzon nan naku da aka aiko muku matsa haukaci ne sai annabi Musa sai alaihi salam sai ce rabbul mashriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun in kuntum ta'qilun kaga me ne inna sulakum alladhi ursila ilaykum la majnun in kuntum ta'qilun ba ku da hankali ne yasa ba ku gane ba da ku ne mahaukatan da ku da shi ne maganar ubangidanku ku ne mahaukatan kaga magana ai sai wani iri ko inda kuna da hankali ya rama kuma rama su hikima to duk annabawan Allah Allah ba su magana ba annabin da Allah ya aiko shi ya zama bagwari ko ko ba zai iya magana a gaban mutane ba ba shi to kaga wannan kenan saboda haka ba abin da ake nufi kenan kwata kwata mutum ba zai magana ba abin da jayayya musu mara amfani wa qala mahdi ibn maimun ɗaya daga cikin magabata salihan bayi ahadu zuhad maimun ibn ban mahdi ibn maimun yace sami'tu muhammad ibn sirina naji al-imam muhammad ibn sirin rahimahullahu ta'ala ɗaya daga cikin tabi'ai masanin fassara mafarki ko yace wa ma ra'ahu rajulun fa fatina lahu to tari in ka ga Muhammad ibn Sirin ba za ka iya gane cewa shi bane to da baya musu sannan kuma yanayin tufafin da yake sawa ba tufafi bane da suke mayyaze shi da sauran mutane sai yanzu ya shige cikin mutane ba za a gane shi bane فقال سيتي إني أعلم ما يريد وما رآه رجل ففطن له فقال تشي إني أعلم ما يريد إني لو أردت أن أماريك كنت عالما بأبواب البغاء الإمام أمن السيرين يتي إني أعلم ما يريد ni na san abin da mutum yake nufi mutumin nan yake nufi wani mutumi da ya gani inni law aradtu an umariyaka da ina san in yi musu da kai kuntu aliman bi abwabil mira'i to ni ma na kasance fa masanin kofofin jayayya ne وفي رواية قال أنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك إني لا فيك سنن حنيوين جايية إن جايية زائد مسلم والله لا فيك سيء الله بزن جايية لقيم وبعد هذا أمفاني جايية ما أمفاني وقال إبراهيم النخعي الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى يشيء ما خاصمت قط يشيء من تقى مصوبة الله يحدث شيء ma khasamtu qat ko su daya in taba musu kun san irin sani ibn al-jawzi rahimahullahu ta'ala yake cewa wa ma laqitu waladan fi sibaya fala abtu yace tun da nake yaro ban taba ganin wani yaro dan uwana na tsaya ne wasa da shi ba kaga wai bahaushe na cewa wanda bai yi yaranta a da yi wasa a yarinta shigo sai ya rama sai ya ji a inda tsufa ko ina ya samu wannan tatsuniyar farza uhu وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم ورع قط duk mutumin da ke da takatsantsan yake da sifa ta wara'u to baya musu in an ce kaza eh bai yi ba shi kenan kuma yin wannan abubuwan tarbiyya ba mutum yake makansa musu ba aka ce ba tattaunawa ba akwai bambanci tsakanin iwar da mira da jidal da jidal da mira ba su da amfani hatta mira din ma Allah ta'ala ya tafsiri shi fala tumari fihim illa mira'an zahira wanda ya fito fili a tsaya a yi gaskiya ake nema so ake a fitar da gaskiya a gane me daidai to ya halatta wannan a tattauna idan ka fahimci cewa ba gaskiya ake nema ba to shi kenan sai ka ci to assalamu alaikum sai ka tashi kai gaba kada a bata lokaci sannan akwai abubuwan da aslan bai kamata a yi jayayya a kansu ba idan ya kasance abu ne gashi nan mutum yana kallon rana ta fito amma ya ce to shi kenan وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. رانا تابتو كلو كلو متين يجي زي عن قطع مثلا hujja. da ke tabbatar da cewa ranar nan ta fito to me za ka tsaya kana jayayya da shi yake gaba ko kuma irin kaskantaccen mutane waɗanda su ba su san mutunci ba wani ya tashi ya tafi wajen malam abaka goma daga nan zaria mahauci ne barunde barunde nama yake saidawa ya tashi ɗan yaro jikan jikan malam abaka goma ya tafi ya je zai mutu da malam abaka goma sai malam abaka goma ya ajiye mashi takalmi ya shiga gida shi ne ya dawo zariya nan yana kafafa wai ya je ya kada abubakar gumi ya kada gumi ya yi mukabala da gumi ya kada shi gumi ya ce baka ɗauko kasar ba ya ce ai na manta da wannan irin waɗannan shaiɗanin mutanen me za ka ɓata lokacin ka kansu وقال جعفر بن محمد إياكم والخصومات في الدين الإمام جعفر جعفر الصادق كينا يجي إياكم والخصومات في الدين تشيدون كدين مصر أتكون الدين فإنها تشغل القلب خصومة جاية أتكون الدين شغل تدزوش لا تكي تكي فتحيا هي أبن ذي أمبانيك بذاك يبقى جيكي تبعد لوقتنك كزود جباية بكين جيكي يتدامنك sannan wa turisin ne haka sannan mafi bala'i shine haifin ma da munafunci a cikin zuciya ya koma kin ne musu baya zama baki amma mai tattaunawa shi yake zama baki Tun mutanen da Allah ke ba su badiha fiqhiyya yanzu za su iya maka istinbadi za ga su mutane ne da ba su da ba su ba su ba su hayaniya ba su musu da kowa kullum tunanin su shine ya zaɓi su hango wani abu a cikin alqur'ani da sunna yanzu da ka zo kana wani abu shi kenan suna yi su ce maka to ai kaza ne ba gashi Allah ya ce ba gashi manzo Allah su sama ya ce shi kenan magana su wa kana Umar ibn Abdul Aziz yaqulu al imam al khalifa sayyidina Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah yana cewa idza sami'ta al mira'a fa aqsir idan ka ji ana musu fa aqsir to kai ka ka janye jikinka ko ka gajarta وقال من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقلا sannan sayyidina Umar bin Abdulaziz yace duk mutumin da ya sanya addininsa garaban bil khusumati karan bara abinda ake sa domin a gwada harbi da shi ya sanya shi lil khusumati ga ga musu aktar tanakul sai ka gan shi yau bai waccan aqida gobe bai waccan kungiyar jibi bai waccan kungiya da zai iya zama a waje bai ba a cikin shekarun shiga baki ɗaya shekarun rayuwar shi arba'in amma da za ka lissafa ya ƙungiyoyi sun kai biyar a najeriya kuma ƙungiyoyin duk suke ba inda ya ji wani ba bai taɓa barin zariya ba asalin shi ɗan kaza ne ya koma kaza daga kaza ya koma kaza da kaza ya ga can bai mishi bai da ra'a can yanzu mafi yawancin mutanen da suke boko haram in ka karanta tarihin za ka jan wasu sun buzazzaki ban ce duka ba fa wasu da yawa sun buga sannan wallahi tallahi na rantse muku da Allah akwai wasu wanda suke da shekaru sun fi sun bi mai tasiri kuma suka zo duk gashi nan aksara talakkul sannan kuma za ka same su mutane ne masu musun siya abinda bai kamata a tattauna a kansa ba su sai su kama tattauna a kansa wannan na ta da faran nan ga ta nan وقال يتي إن السابقين عن علم وقفوا yace kun ga waɗanda suka gabata ilimi ne akan ilimi suka tsaya eh wa yubsirin nafizin qad kaffu sannan da gani wanda ya kasance nafizin ne karji qad kaffu suka kare suna kallon abu na ilimi akwai matsalolin da suka kyale su ba su fito da su ba وكانوا هم أقوى على البحث لو بعثوا kuma wallahi su suka fi karfin yin bincike da sun ga damar su bincike akan irin matsalolin da kuke kuta kowa ku ta musu akan su da sunan ba'aci wa kalamu salaf fi hadha al-ma'na kathirun jiddan al-imam ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala yace maganar magabata a cikin wannan tana da yawa in aka ce za a yi ta kawo irin waɗannan maganganun al-imam na abdul barri a cikin littafin sa jami'u bayanin ilmi wa fadlihi ya kawo irin waɗannan maganganun masu yawa in mutum ya koma ga wannan littafi zai ga irin waɗannan maganganun na magabata sai ya ce wa kad fitina kasirun min almutaakhirin bihada hakika an fitina an jarrabi masu yawa daga cikin ɗan baya da wannan fitinar ta musu ita ce ta ka'ilmul kalami ba kaga sunansa ilmul kalam malamai suka ce an kira shi da ilmul kalam ne saboda asali ana magana ne akan kalamun lahi ta'ala wai shin alƙur'ani kalamun lahi ta'ala ne au khalqun min khalqin lahi ta'ala ma'ana ta farko kenan ilmul kalam an kira shi da al-kalam li kasrati al-kalam fihi saboda yawan magana da ake yi sai a ɗau matsala ɗaya istiwa Allah ala arshihi sai ai kwana talatin wata ɗaya cur ana tattaunawa wannan ya ce istaula ne wannan ya ce kaza ne ya ce a kwata kwata ma babu wata ɗaya ana magana akan istawa ala al'arsh wanda cikin ɗan lokaci kaɗan za ka jawo ari da hadisan da suke bayani akan istiwa Allah ala arshihi ka wuce shi kenan to menene naka amma sai a yi wata ana tattala shi za ka kira shi da ilmul kalam wa zannu anna man kasura kalamuhu wa jidaluhu wa khisamuhu suka zaci cewa duk wanda surutun sa kalam kenan surutun sa yayi yawa wa jidaluhu da musun sa wa khisamuhu da jayayyar sa suka yawa fi masailid dini a cikin mas'alolin addini fa huwa a'lamu mimman laysa kadhalik to suna ganin wai yafi wanda ba haka yake ba ilimi yanzu in ka in ka kash in ka aje ashir abdulaziz na billahi bin bas kalamuhu qalil bin bas baya magana da yawa amma sai mas'ala ta rikice a jami'ar islamiyya yana makaho akan wani hadisi ba a san inda za a gan shi ba yana ofis ɗinsa sai a ce a tafi wajen ashir abdulaziz na billahi bin bas sai ta yana cikin musnadul bazzar kuma ya inganta ko bai inganta ba ko yana cikin musnadul bayalisi ya inganta ko bai inganta ba kalamuhu qalilu wa hadha jahlun mahdhun al-imam ibn rajab yace wannan tunanin nasu tsantsar jahilci tsantsar jahilci mutum ya zama mai yawan surutu a zata shi ne mai ilimi wannan jahilci ba yawan surutu ke ma mutum shaida cewa mai ilimi bane shi wanzu ila akabir sahabati wa ulama'ihim ka kalli manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da malaman sahabbai ka Abi Bakr wa Umar wa Ali wa Mu'adh wa Ibn Mas'ud wa Zaid ibn Thabit kaifa qalu ka kalli waɗannan gidajen sahabban ba za ka yi maganar ilimin sahabbai ba ka ambaci waɗannan ba الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أتشي لتاكم كمقدمة في أصول التفسير يتشي تفسير ديتي شين تفسير الخلفاء الأربعة a samo tafsiri abubakar yayi ko umar ko usman ko ali radiyallahu ta'ala anhu to shine tafsirin da yafi kowane tafsiri bayan tafsirin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisansa yace thumma tafsiru ibn abbas sannan tafsirin irin su sayyidina abdullah ibn abbas to irin waɗannan yace kalamuhum aqallu min kalam ibn abbas wa hum a'lamu minhu ce maganarsu ta fi karanci fiye da maganganun Ibn Abbas kuma sun fi shi ilimi domin yana da riwaya daga wajensu duk waɗannan da aka lissafa sai na abu Abdullahi ibn Abbas na riwaya daga gare su kun san dai riwaya su zuwa wajen gidan Zaidu ko wanda ya je neman ilimi a wajensa sai na Zaidu radiyallahu ta'ala anhu ya fito shi kenan sai sai na Abdullahi ibn Abbas ne ni kan masa da ya kusan masa kai da rakuminsa ko taguwarsa domin ya hau shi kenan shi kuma da zai hau sai sumbance shi sayyidina zaid ya ce haka za umirna an naf'ala bi ulama'ina shi kuma sai ya ce masa haka za umirna an naf'ala bi ahli baiti nabiyina kaga an samu tabadul al-ihtiram bayna al-alimi wal muta'allim to maganganun sun fi karanci fiye da maganganun shi maganganun ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu ma sun fi yawa fiye da na waɗannan al-imam ibnu hazm a cikin littafin sa ihkamul ahkam fi usul al-ahkam littafin na usul fiqh yace da za a tattara fatoyin ibnu abbas a waje daya to za su bada mujalladai masu yawa duk da za ka iya fitar da kuma wata fiska ai ibnu abbas ya fi su dadewa a duniya ya fi sai na abubakar daɗewa a bayan annabi sallama ko illa abubakar tsiransa da manzon sama shekara biyu da watanni kaga ai ba yadda za ka yi ka haɗa fatawoyinsa da fatawoyin sayyidina abdullahi ibn abbas wanda ya rayu bayan annabi sallallahu alaihi shekaru da yawa وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة سنن إن كداو ذاك كما غنغنين تابعي سنفنا زحبي يوا إيه والصحابة أعلم منهم صحابيكم سنفيس إليه وكذلك تابع التابعين هكذا تابعي تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين ما غنغنين سنفنا تابعي يوا إياكا كما هو زمني أقوي إذن يد أكي مغانا دمتانا زمنا akwai mutanen da la yanfa'uhum qalilul kalam su in kai magana ya kadan ba za su gane ba sai ka tsawaita wannan sai ka tsawaita أليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال فيوان إلمي شين يوان رواية أتي خنا دي رواية دي يوان إيه فاشي كنون يوان إلمي بقى ولا بكثرة المقال باقوم ده يوان سهوت بني ولكنه نور يقذف في القلب سيدي وني حسيني ده الله كيدي فاشا أتكن زوتيا يفهم به العبد الحق وان دباوا زيه شدتيا تسنديا وان حتى ويميز به بينه وبين الباطل فانكم هي بمبن تتكان جسيا ذكريا ويعبر عن ذلك بإبارات وجيزة محصلة ko muhassilatin lil maqasidi sannan kuma ya bayyana wannan da lafuzza waɗanda suka kasance gajeru ta kaitattu muhassilatin lil maqasid amma kuma su kai zuwa ga manufar da ake nufi ko shi yasa aka ba manzo Allah kuma jawari'ul kalimi kamar yadda zamu gani manzo Allah sallama ya kadu fi labdatin minhu mufassahatin yusika bil haqqi wat taqwa wa bir rahim يا أفصح الناطقين الضابع قاطبة كلامك الشحب عند الزائد البهم من ظل سمع السلفة في كلمة لا إيه مكا وسيا دا كزما مي تقوا كزما مي سادة زمنتا كزما مي gaskiya duk ya tattara maka ma'anoni masu yawa ya dunkule su a cikin lafazi daya kaga ba yawan surutu bane amma na nana ta mana cewa kowane lokaci akwai lisanu akwai lisanul asr akwai lisanul asr idan ba baka fahimci lisanu asrika ba baka fahimci yaren zamanin ka ba to da matsala kuma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahum eh in ka kalla zaka ga alqur'ani mai girma bai kai wan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko ya kai eh kaga hadisan manzo Allah ta fassara alqur'ani sannan maganganun malamai da suka yi yanzu misali ka dau sahihul bukhari sai ka dau fathul bari ko ka dau hadith sari ba sharhin hadisan ake yi ba sahihul bukhari a bugu bugun da ake yaya akwai mai bugu mujallabi hudu ko amma fathul bari ba mujallabi sha biyar ne ah ga al-muwatta الموضع أي جزء دين الموضع لكاتي دين الموضع با تنوير الحوالف با لا الإمام السيوكي ديش جزء يشئكو أصل الموضع رواية يحيى بن يحيى الليلي الأندلسي gabaci dai mujalladi ɗaya ne amma al'imam na abdulbar da ya tashi masa aiki a cikin addini da ya itibarin isnadansa mujalladai nawa ya yi akwai wanda aka matsi aka yi mujalladi goma akwai kuma wanda bai matsu ba mujalladi wajen sha takwas a listinta akwai wanda aka matsi aka masa mujalladi tara akwai kuma wanda bai matsu ba wajen mujalladi ashirin ne ka ga sharhin sani to ka kowanne akwai abun lura alqur'ani mujmali ne hadisan manzo sama suka yi tafsiri sannan su ko malamai suka ƙara yin tabiinin waɗannan hadisan a cikin ma'anonin da ba su fito fili ga jama'a ba saboda kila karancin fahimtar mutane da lugar larabcin domin manzon sama larabci ba yake ne larabcin gaske ne sai sa ni ina ce ma mutane cikin mutanen da ya kamata su san lura sosai akwai malaman hadisi akwai ban mamaki ka zama malamin hadisi ɗazu ina kallon wani yana karanta wani littafi ina a sunna tv na buɗe da rana kashe talabijin ɗin ne wallahi talla ba zan iya saurara ba kana karantar da hadisi cikin as-sunanul arba'a amma kana ba ka za ka iya bambanta tsakanin fa'ili da mafuli ba wannan zaluntar ilimi ne na kashe talabijin ɗin wallahi ba zan iya kalla ba duk yadda mutum ya kai ga gaske da yake faɗa in ka san nahawu ya zo yana yin gurbani a nahawu sai ka ji ba za ka iya sai ka ji kamar duk karya ma yake faɗi zo da haka wajibi ne wannan mutane a fahimci wannan muna da dambi ne akan wannan ko ba za mu je na faɗa ba dole ne mutane su karanci larabcin nan ba ka ɓannar da ake ma musulunci tana da yawa kuma kamar yadda na faɗa ɗazu ba dago ba ne ko ya ake yi mutum ya matsa ma kansa zai iya amma mafi yawancin mu ba ma yi kawai muna da tsalle wa alaikum salam wa rahmatullah na'am shi al-imam na rajab ba yawwa sai mutum ya fahimta kada ka yi ma kowa shaida idan yawaita bayani akwai inda ake bukatar ishaji ai shi yasa suke cewa akwai al-itnabu ghayrul mumil ana bukatar sa al-itnabu ghayrul mumil itnabi tsawaita magana da bude ta wacce ana da bukatar ta idan ba a yi ba za a samu matsala ka kallayi uslubun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan akwai inda zaka ga manzon Allah sama ya tsawaita bayani akwai wani hadisi da ke ban sha'awa hadisin ka ɗauka sai ga kamar maganganun malaman fikihu ne a cikinsa hadisin da ke bayani akan farauta idza arsalta kalbaka almuallama fasada laka fakul a idza arsalta kalbaka almuallama wa sammaita Allah ta'ala fasada laka fakul wa in sharakahu fihi ghayruhu fala ta'kul فإنه فإن فإن فإن أرسلته فصاد فأكل فلا تأكل لأنه صاد لنفسه وما صاد لك حديث من أسين صحيح البخاري ككل حديث يديك تزوى مفصلا الرجي kaman irin maganganun malaman fito kowanne daga cikin kowace gaba daga cikin gabobin hadisin za ka iya ɗaukar ta a matsayin mai babu fi fiqhi to kaga ana buƙatar wannan sadaka akwai lokacin da ake buƙatar idnabi amma ba mumilli ba akwai kuma lokacin da ake buƙatar ijazi shi yasa ai wani ba kauye an tambaye shi an ce mal balagha sai ya ce an tatakallama bi kalamin fihi ijazun ghayru muhillin wa idnabun ghayru mumilli sai kai magana takaitacciyar da ba za ta jawo kuma a kasa gane abin da kake nufi ba sannan ka yi maganar da za ka tsawaita ko ba ka sa mutane sun tsotsa sun gaji da maganar ka ba ana son ne ka yi magana kamar yadda hariri ke siffanta yake siffanta kansa misali a cikin a cikin mukama yake cewa fa kallamtul qauma wa khallaitu an sabilihim wa qalbi ma'ahum sai na gama musu magana na ba su duk abin da zan musu na tashi na tafi na kyale su amma kuma zuciyata na tare da su kalbi ma'ahum ai humul lazina yazkurunahu la huwa allazi yazkuruhu su suke tuno shi ba shi yake tuno su ba to kaga haka ake bukatar ka gama jawabin ka mutane a ce ah law lam yaqif la kana khayran ina ma dai ka a tsaye da shi ina ma dai bai tsaya ba dama ya ci gaba da wannan magana to kaga wannan kenan kalamun asilun to shine abin saboda kada mutum ya dauka wannan cewa an ambaci wannan cewa duk maganar da kuma aka tsawaita ta ta zama banna in ba haka ba me fa'idar sharhin littafan da aka yi shuruh na littafai da aka yi da tafsiran da aka yi su masu yawa حذيفة بن اليمان to ai shaida ce yake saboda nassosan da manzal sama ya faɗi ai shi ne muka faɗa muka ce shi yasa ahlus sunna wal jama'a idan suna bayani kan sahabbai sukan kalli irin nassosan da manzal sama ya faɗi game da irin su ammar kuma suna tare da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sai su ce sayyidina ali kana muhiqqan eh sayyidina ali shi yafi gaskiya to irin wannan ne za ka yi hamlin za ka ɗauki maganar sayyidina Huzaifa da ya faɗi amma ai akwai sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an sayyidina Umar cewa ya ai da zai yi istikhlafi wa zai ci wa zai nada Abdurrahman ibn Auf a to ina sauran sahabbai ina Usman ina Ali a'a wannan yabo ne da ake yi a matsayin cewa wane ya kai matsayin faye ya abu kaza amma ba yana nufin cewa ya fi kowa a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam bane su kansu sahabbai sun san tafazulin da ke tsakanin su domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka sayyidina ibnu umar radiyallahu ta'ala anhuma yana cewa a zamanin manzon Allah sallallahu muna cewa abubakar umma umma abubakar umma umar umma usmanu ce umma aliyu ce a zamanin annabi haka muke faɗi kuma annabi na jin mu in za mu faɗi daraja habbai sai mu fara faɗin abubakar sannan mu faɗi umar sannan mu faɗi usman sannan kuma mu faɗi ali to kaga akwai wannan tafazulin an san sa sannan kuma akwai fadl akwai akwai fadl da akwai fifiko ka ce wane ya fi wane sannan kuma akwai maziyya da wani ke da ita wani bayi da ita in ka ɗauko sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu in ka ɗauko kuma mazaya na sahabbai sai ka ɗauko maziyyatu ta tarafin riwaya ai sai na abubakar bai da wannan maziyya bai da wannan nizar bai da wannan daraja to da akwai bambanci tsakanin fada'il ko afdaliyya ta mutum akan waninsa da kuma wasu mazaya da khasa'is da yake da su su ne abin da ake son kowa ya fahimta a game da sahabban annabi sallama kowane sahabi yana da maziyyarsa yana da abin da ya yake da shi na daraja kuma Allah ta'ala ya kifance shi da shi wanda kila ba za ka samu a ɗayan sahabin ba don mutum ya fahimci wannan ba zai ka samun ishtali ba yanzu misali ai al'imam akwai malamai ba ma imami ɗaya ba akwai malaman da suke ganin allaifi bin sa'ad ya fa imam malik ya fi shi to ya fi shi ne الإمام ابن حجر عشان لتابلت المرحمة الغيثية في الترجمة الليثية يا كاود أنما غنغن سنا غنم في في قن الليث بن سعد أكن الإمام مالك تو أما أنك ذاك يحمل وأنني أكن وصنا زايا أما بأفضلية ظاهر أبن دي بين أغريم الإمام مالك يابي الإمام الليث بن سعد تو da fatawoyin al-Imam Malik sun fi nasa yawa amma al-Layth bin Sa'd yana da wasu khasa'is da wasu mazaya da kila ko ba za ka same su a tare da al-Imam Malik rahimahullah ta'ala to shine wannan haka kowa ya kamata a masa a masa adalci wani ya taba wasu sun taba wasu ɗalibai sun taba zuwa suka samu wani malami a wannan zamanin wai suna masa tambaya wai da albani a sheikh muhammad zafir albani da bukhari wa yafi wani a cikin kasashen larabawa sai ya ce wannan tambaya ce ta mutanen ƙauye tambaya ce ta mutanen ƙauye ai ba za ku ɗauko mutanen da ba zamanin su ɗaya ba akwai baunin shafi'un akwai ƙurunun kasira wa ƙurunun bai na zalika kasira fatin fa kenan ku ɗauko ku ce za ku yi mukarana su kowa akwai ihtiyajat na asarin akan ihtiyajat na asarin sa ya gina ya gina iliminsa ya gina karantaswarsa da aikin da ya ma'addini ihtiyajat na asrul imam al-bukhari takhtalifu an ihtiyajat asrul sheikh muhammad nasir al-albani ya za ka dauko shi ka ce za ka yi za ka yi muqarana ai ba daidai bane ba daidai bane shi yasa hatta a adabi akwai malaman adabi da suke ganin dirasa da ake ta muwazana ko ta mukarana tsakanin marubuta ko mawaka ba daidai ba ne ka ɗauko misali yanzu sai ka ce za ka yi mukarana tsakanin za ka muƙarana tsakanin shauki ahmad shauki da almutanabbi ba zamanin su dai ba wannan shi ne so da haka sai mu fahimci waɗannan abubuwa wa alaikum salam nan ba nan ba yabo ne kawai wasu nan ba wajen malaman hadisi ba ne kawai yabo ne sifa ce ta yabo sai kullu hadisin sharifu ne in a taminan nabi da sallallahu alaihi wasallam sharifu hadisi mai daraja kamar yadda kake cewa alqur'anul karim kamar yadda kake cewa alqur'anul azim kamar yadda kake cewa alqur'anul majid ko to shi ma sai a ce alhadithu sharif ko a ce as-sunnatu sharifa eh hijira ma ana ce mata sharifa ko alhijratu sharifa eh alhijratu nabawiyyatu sharifa amma wannan ba istilahi bane da yake ba da wata ma'ana a ilimance ilimin hadisi ba alaka kawai sifa ce ake ba da ta girmamawa kamar yadda in ka ce misali a sunnatul mutahhara me yake nuna yabo ne kawai a to wannan bai da alaka da shi in an ji hadisin mashhurin wannan ala alfinatin nas walau lam yasihha sannan kuma akwai hadisin mashhurin da ma'anar ɗaya daga cikin al'ahadis na ahadi ko to ba shi bane ba su da alaka haƙiƙa lugawiyya da haƙiƙa shar'iyya a haƙiƙa lugawiyya idan an ce dabba kullu ma yajibu ala al-ard wa min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha wallahu khalaqa kulla dabbatin min ma wa minhum man yamshi ala minhum man yamshi ala rijlayn wa minhum man yamshi ala arba kaga dabba kenan qur'ani nan ya dauki al-haqiqatu al-lughawiyya amma al-haqiqatu ash-shar'iyya idan aka ce ad-dabba ana nufin al-himar ana nufin al'imar kenan sadaka idan mutum ya rantsuwa ya ce al-yawma la aqabu dabba za ka ganshi ya hau doki ko aka ganshi yana da bawa a lokacin bayi ya hau bawan shi irin na na bakin wake to wannan ba zai sa shi ya kafara ba dabba ya ce ba zai dabba ya ce ba zai hau ba dabba kuma yana nufin mai jayi to shine al-haqiqatu al-lughawiyya da al-haqiqatu al-shar'iyya ba komai bane qur'ani ya faɗa kaka ce dan qur'ani ya kira shi da dabba ka ce ai al-haqiqatu al-shar'iyya kenan a qur'ani yakan zo yayi magana da lafazi amma al-haqiqatu al-lughawiyya yake ne yanzu misali ai akwai abin da suke ce mishi a nikah akwai al-haqiqatu al-lughawiyya akwai al-haqiqatu al-shar'iyya fankihuhunna bi izni ahlihinna idan malaman mu na fiqh suka zo za su bayanin nikah sai su ce majazun fil aqdi haqiqatun fil wada'i ko kuma wasu suka ce ne haqiqatun fil haqiqatun fil aqdi majazun fil wada'i dan ka ce an nikah ba shi bane idkhalu shay'in fi shay'in to idan aka ce aqdun nikah to me ake nufi ana nufin majazun fil aqdi ne koko majazun fil aqdi haqiqatun fil wadi ko kuwa haqiqatun fi al aqdi amma majazun fil aqdi fil wadi to akwai wannan sannan kuma akwai al haqiqatul urfiyya ko ita ce ta uku al haqiqatul urfiyya so tari tana koma zuwa ga malamai ne ko kuma abinda larabawa suke fassarawa ko da a lugar su suna da wata ma'anar daban amma wasu daga cikin sun keɓanta da wani abu suna ba shi wata ma'ana daban yanzu misali in ka ce baitu albaitu albaitu me haƙiƙarsa me haƙiƙarsa lugawiyya albaitu البيت لا ينبني إلا على معمد ولا بناء إذا لم تبت أوتاده البيت ma yuskanu fihi ko eh ko Allah ja'ala lakum min buyutikum sakana kaga min buyutikum sakana kaga ma yuskanu fihi kenan ma yuskanu fihi fa yuskanu bihi abinda ake zama a ciki sai baka natsuwa duk gidan da bai ba natsuwa ba gida bane ko inna buyutana aura to kaga wannan hakika ce lugawiyya amma al-haqiqatul urfiyya ba mal bayt fil haqiqatul urfiyya hmm baytun shi'riyun mana hmm baytun shi'ri mal baytu shi'ri kaga hakika ce nan urfiyya inda man inda ulama'il arudi la inda al-shu'ara ai laisa kullu sha'irin arudiyya akwai sha'irin da ba ba ba arudi bane inda al-arudiyyi in sun ce bai me suke arraba shi kaga shine sai ka wancan tarihin kaga al-haqiqatul urfiyya ke wallahu alam kaman as-samaku da allaham qur'ani ya zo ya ce lahman tsariya allahmu tsari me kenan السمك كيفي نن حقيقة تيني حقيقة تي شرعية كو حقيقة لغوية حقيقة تي لغوية اللغة اللغة سنة تيما السمك اللهم أما أشرع أنك ترنت إكتي بذاك تدوك بذاك تكيبي با بذاك تعلهم با كتي والله اليوم لا أأكل اللحم والله يوم زنت لحم با shi kenan kawai sai aka yanka kaje ka ciwo kifi to za ka yi kafara hmm to za ka yi kafara ba hakika shi hmm hace zai yi Awo ma ya ba da mu bi makasi da hamige magana kai ba. Mu nan zahiri muke amfani da yi ba bi makasi da ha bane. Bi zawahiri ha. Eh zahirin muke kalla. ما ما ظاهر الحقيقة اللغوية الحقيقة الشرعية السمك ليس لحما yana da khasa'is din da laham bai da kaga ubihat maitatu wa kayfa sa'irul luhum hal ubihat maitatuha sannan kuma shari'a dai ta bambanta tsakanin shi da da da sai ka sai je cikin sa zai yi kafara ba zai yi kafara ba zai yi kafara ko zai yi zai yi kafara ba zai yi kafara ba ya ce ba zai ci nama ba ya ci kifi ai bai ci nama ba kamar misalin wannan fa da annabashu da attarik wa annabashu mai satar likafani ko ko mai sata kayan gawa bayan an rufe ta malamai sun yi saɓani hallahu hukumus sari kaga wannan kenan hakika urfiya ta bambanta tsakaninsu wancan na bashin wannan kuma sunan da tsariku haka ne haka muktalis a waya al-muktalisu dan sane ko dan sane له حكم السابق ده هكذا أخو تساوى سبحانك الله ai akwai bambanci tsakanin tsakanin mukhtalifi da tsari yanzu misali mutum kawai shiga kasuwar sabon gari ana gobe sallah da farar riga ya bar kudin shi a nan wajen ɗan sane ya zo ya sace shi ku zau ya duhu za a yanke mishi hannu saboda mai za a yanke mishi hannu ba ko ya zo ya sa mishi ya zo mutum ya sa shiga wawan ka nawa ba hirzi don mutum ka shiga kasuwa da kuɗi a nan ai kuɗi za ka shiga ko rawa bai kamata a ga suna rawa ba ma ka sa abin da za a yi abin da in za ka shiga kasuwa in za ka yi kasuwa da sai ka ɓadda bali ka samu tsohon buhu ka cika shi da kuɗi kawai a zata kamiya ne ma a ciki sai ka aje kayan ka zaka shiga masallaci a bakin masallaci amma ba banda ba ayin wannan lokacin sun sun gano wallahi na tare sai ka zo sai ka zo kawai sai ka aje kayan ka da tsohon buhun ka miliyoyi ne a ciki to ka shiga ka je bayi ka fito Allah ba san ko me a ciki ba ka zo ka ɗau kayan ka kai gaba sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi